الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da addarsu sadis darasi na shida a cikin fiƙihu a cikin littafin al-murshidul ma'inu wanda aka fi sani da ibnu ashir za mu tashi fara'idus salati yawwa za a shiga sallah yanzu tunda an riga an iya tsalki an iya alwala an iya wanka an iya taimama ala kulli halin komi gare ka yanzu dai yanzu abin da ya rage maka ka sanya ake sallah to mala ya ce ba za mu ja ba saboda lokaci fara'idus salati farillan sallah sitta ashar mala ya ce sitta ashara wato guda goma sha shida ne haka ya kawo su shi wasu ce sha hudu wasu ce sha biyar wasu ma sun ce ashirin ne akwai saɓani dai na malamai akan adadin farillan sallah amma abin da ya fi shahara sha biyar sha shida su suka fi shahara shuruɗuha arba'atun tana da sharuɗa guda hudu ita sallah muƙtafara ko kuma a wata nuskan muftakira duka ana sa idan an ce muftakira ko muftakara waɗanda ake da buƙata da su a san su muftakara kenan in kuma an ce muƙtafara waɗanda ake biyowa ɗaya bayan ɗaya da su in ya kawo maka wannan ya maka bayani ya kawo maka na biyu ya kawo na uku ya kawo na hudu har zuwa ƙarshe na farko takbiratul ihrami muna da kabbar harama walƙiya akwai tsayuwa laha ga ita takbiratul ihram ɗin kenan ba a yin ta zaune ba a yin ta duƙe sai a mi sai a tsayi wa niyyatun biha turam aiwa turam niyyatun ana neman niyya biha ga ita sallah saboda innamal a'malu bin niyyat kada ka kuskura ka ce za ka yi sallah alhali kuma babu niyya to wannan sai zan kamar ba sallah kake yi ba sai ibnu ashir ya ce fatihatun farilla ta gaba akwai fatiha ma'al qiyam tare da tsayuwa war ruku akwai ruku'u warraf'u minhu akwai ɗaguwa daga ruku'u wassujudu akwai sujuda bil khudu' tare da kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala warraf'u minhu da ɗaguwa daga ruku'u wassalam da sallami salla wal julus da zama lahu ga shi sallama ɗin ba an gane ko yawwa zaman da za ka sallame sallah ba zaman tahiya ba zaman tafiya wannan ba farilla ba ne amma zaman sallama gwargwado yadda za ka ɗaure mimun ɗin nan assalamu alaikum to gwargwadon faɗin wannan kalma ɗan zaman da za ka yi na faɗin ta shi a farilla sai ce watar tibu ada'in da jeranta bayar bayar da fil ususi a cikin farillai al'usus jam'u asas yana nufin alfurut wa'annan farillan da yake kawo maka to ka jiranta bayar da su daga farilla kaza daga misali takbiratul ihram ko daga niyya takbiratul ihram tsayuwa gare ta karatun fatiha da makamantansu to ka dai kawo su a jere wale itidalu da daidaituwa me ake nufi da al'itidal shine kowace gaba ta koma inda take a halin da kake in a tsaye kake in a ruku'u in a sujuda ya zan kowace gaba ta koma mazauninta ba wadda ke yawo ko wani moci eh yawwa daidaita gaban jiki shi ake kira da al'itidal mutuma'in nan kuma kana mai nutsuwa bayan an samu al'itidal shine a samu cikakkiyar natsuwa shine tumanina tun daga zuciyarka har zuwa sauran gabai eh biltizami tare da lizimtar haka har zuwa ƙarshen sallarka tun daga farkon sallah har zuwa ƙarshe haka ake son ka zama yawwa ba wai a wasu wurare za ka yi itidali da na ba tun farkon sallah har zuwa ka ce assalamu alaikum lizimta itidalin da nan wajibi ne karka zo kana sallah amma zuciyarka na wani wuri gaban jikinka na yawo ko kafaka ko hannunka ko kanka na rawa duk wannan kaga babu itidali ko kana yawo ka je gaba cikin sahu ka dawo baya ko ka gyara ƙafa ko ka ɗage kaza ko ka sosa jiki duk wannan babu abu dumani na da itidal shi yasa ce maka biltizam tare da lizimtar haka har zuwa ƙarshen sallah an gane ku sai ce ta ba ma'amumin mamu ya bibi limaminsa na farko bi ihramin da kabbara harama ba wai tare da liman zai ba a sai liman ya yi kabbara harama sannan shi ya yi tashi a nan biyarsa zai yi salam haka nan sallama mamu ya bi limaminsa a wajen sallama kar ka sallame alhali limamin ka bai sallame ba kuma kar ku sallame tare sai ya gama sallama kaf kai ba sai ka sallame taka niyatuhu iqtida sannan yayi ko yayi niyyar shi yana bin liman shi mamu kar ka zo ɗaya ka yi niyyar sallah a bayan ka yi niyyar sallah kuma sai ka yi niyya ta biyu cewa ni mamu ne ina bin liman ka hararo haka a zuciyarka sun ce in bai yi haka ba bai da sallah shi mamun idan bai kudurta ma ransa yana bin liman ba to bai da sallah aga akwai aiki كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف haka shi ma liman wajibi ne a wurare guda hudu ya kulla niyya cewa shi liman amma in ba wuraren nan hudu ba sauran salloli ba dole sai ya yi wannan niyya na farko fi khaufin a lokacin da yake jagorantar sallar tsoro a halin yaƙi to nan wajibi ne liman ya kudurta cewa shi liman ne wa jam'in ko kuma inda yake jam'in sallah kamar irin azhar din nan da la'asar da muke haɗewa to in haba kai niyyar cewa kai liman na ba baka da sallah eh ah damuwa saboda haka wanda ake jayewa suna ba da sallah to su tsaya su san hukunce-hukuncen sallah da limanci tukuna ba wai don ka iya sallah shi kenan kuma ka cancanta gaba da sallah bala iya sallar ka daban sanin hukunce-hukuncen sallat da sanin hukunce-hukuncen limanci wani abu shai'un aka kaga da yawa wasu basu san wannan ba ko ba haka ba shi tun da ya san yadda ake karanta fatiha da sura ya iya ruku'u da sujuda shi ke shigewa ɗaya zai yi alhali kuma bai da sallah bai sani ba to shi ne wa jami'in juma'atin haka liman in zai ba da juma'a shi ma wajibi ne sai ya kudurta shi liman ne mustakhalafi aka wanda anka na anka wakilta shi ya ƙarasa sallah liman ne yana sallah sai sallah ce ta samu matsala ya jayo ka eh a matsayinka na mamu a da to yanzu ka dawo liman to sai ka kudurta yanzu liman haki sannan sai ka ci gaba da karasa sallah in baka yi haka ba ka da sallah amma su suna da sallah su wannan kai ta shafa kai kai hasara su ma mun kala ya launi eh wannan ba ba su abinda haƙƙin su an faɗa kowannensu ya ta cewa mai koyi ne da kai sai shuruɗus salati ka ce mi? shi ɗai? eh sai ya ƙudurta shi liman ne sosai to ba liman na ba dole a yi na'am suwa har abin mutum har ya sallabe sallabe sa anabi ne ba ta wace hanya eh shi ne ce ya za a yi kana sallah kuma baka ji alama ana bin ka ba ni ban taba ganin haka ya faru ba da yawa ni dai ina shigowa yi sallah wasu za su zo bayana amma suna bi na zan ji alamun sun bi ni sai kuma in ya riga ya yi fana'i ne to kila hankali ne bai nan to kaga wannan ana ana iya mai uzuri eh su sallar su ta za a ba shi ladar niyyar da ya yi tunda bai niyyar shi liman na ba in ta tabbata din bai sani ba in haka din yana faruwa duk da yana da wahala wannan shi a ciki sai a ba shi ladan niyyar mafuradinsa su kuma in sun yi niyyar sun bi liman to sallar su ta yi kuma za a ba su ladar jami'i kowa za a sallame shi gwargwadon niyya ta yi wa inna ma li kulli imri'in ma nawa a to sai ka kyale shi mutum ya nuna bai son ka bi shi ba sai ka rabu da shi ba sai ka yi gaba yana yiwa bai aminta da kai ne ba yana yiwa bai san hukuncin limanci ba to kaga ya abin da ma an wajibi gare ya yi haka din shi an wajibi gare shi ba wai ya kyale ka kabi shi ba liman ba shi liman ne duk waɗanda ba su ba baka ji sun shigo cikin hudun nan ba ba dole na shi kudu ta shi liman ba ne na gani yawwa ko wannan tambaya ta ka sai iya zan haɗiya ne zai ko juma'a ce misali kaga jama'a bai ma yiwa a ce bai tunda da jama'a aka yin ta sallar tsoro ma da jama'a ake yin ta da muka batun su amma irin ɗaya ya shiga ya bada azhar ko la'asar wannan ba buƙatar sai yayi niyyar cewa shi liman ne amma in zai haɗa azhar da la'asar magariba da isha'i to wannan labudda eh amma kana sallah ɗaya wani ya zo ya bi ka ba dole sai ka kudurta sai in khalifanci kake yi wannan shi ne sharɗu hal alistiƙibalu sharaɗinta akwai fuskanta alƙibla tuhurul khabasi tsalkin khabasi wanda ke watsuwa ga jiki ko sutura ko makani wurin da ake sallah wa sutura auratin da rufe al'aura wa tuhurul hadasi da tsarkin hadasi shine fitsari ko gayadi ko janaba da sauransu bizikir wal kudurati da inda ya tuna kuma yana da ikon kawar da najasat idan mantawa ya ko kuma bai ma da iko wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wasa amma fi gairil akhiri banda na karshen ga eh shine tuhurul hadasi yawo shi kan ko mantawa ka yi misali kan manta ka yi sallah babu a ruwalla to totally dama sallah ba ta yi ba eh dole sai ka je ka yi a ruwalla ka saki in ma wasu sun bi ka su ma ba su da sallah an gane to wannan shi ne amma abin da ya shafi fuskanta alƙibla ko tsalki na habasi ko rufe al'aura sai bayan kayi ka gama sai ka ga ashe ga rigarka akwai najasa wannan ba a neman ka sai ka saki ta yi ba sai ka saki ba an gane ko ko kai sallah kan mance baka roya al'aurarka ba sai bayan ka gama to ba a ce ka saki ko kai sallah sai bayan ka gama sai ka gano baka dubi alƙibla ba ka karkace to ba a ce ka saki amma shi hadasi rashin arwalla to wannan wajibi ne a saki wajibi ma dole dole ya ce musu to ga matsalar da ya samu so da haka sai su yanki in jira ne za su yi shi ta shi yau tsalki ya dawo ya ba su sabuwar sallah to in kuma wani za su sa ya yi musu sabuwar sallah wannan dai babu ta awa shi nan in ya to in bai sanar da su baya za a yi su gano abin da ya shafi sallah ai ba su sani ba a fahimta ai ba su sani ba ko sun sani na'am istikhilafi a inda arwallar ce ta walwali wannan sai istikhilafi amma daman hobe shigo sallah ba da alwala yawwa bai da alwala sai a dawo harko a gina samu ya rage nasu ya da ya gaya musu yanzu sun kasanta yi ayin su sallar su ta yi shi sai ya je ya sake bai mi? na mi? a tutun da bai sani ba ka ce bai sani ba sallar su ta yi su sun sha tun da an sallame sannan sun ka abin gaba bu komi na mi? ba an riga an gama ba sallarsu ta yi shi yanzu shi adda matsala ba ba gane ba shi a cikin matsala yanzu su yanzu shi shi ta shafa yanzu eh to sai mi tafri'u nasiha hukunci hukuncin wanda ya mance ɗaya daga cikin wayancan abubuwa wa jizun ko wanda ya gajiya da yin wa'ancan abubuwa da an ka ambata kasirin to hukunce hukuncensu suna da yawa akwai matsaloli da yawa da malamai suka ambata banda wa'anda muka kawo maka akwai hukunce hukunce da masu rassa da yawa wanda ya manta alƙibla wanda ya manta tsalkin habasi wanda ya manta sucoci al'aura wanda ya mance tsalkin hadasi haka wanda ya gajiya da fuskanta alƙibla wanda ya gajiya da tsalkin habasi ko sucoci al'aura ko tsalkin hadasi to waɗannan suna da hukunce-hukunce da yawa da malamai suka ambata sai ce nadban yu'idani amma an so su sake bi wakatin akwai lokaci da shi wanda yammance fuskanta alƙibla ko tuhurul khabasi ko rufe al'aura ɗayan uku ɗin nan to an so in akwai lokaci ya sake hakanan ajizun wanda ya gajiya dangane da rufe al'aurarsa ko ya gajiya wajen kawar da tsalkin habasi ko fuskanta alƙibla to ranar da ya gano alƙiblat eh, lokacin da ya gano alƙiblat kuma lokaci bai fita ba to an so ya sake kal khata kamar wanda ya kuskure fi ƙiblatin ga alƙibla kamar yadda muka yi bayani an gane ko la ajiziha banda inda bai ma yiwuwa kwata-kwata ya kalli alƙibla ɗin awil gaba ko kuma inda bai yiwuwa ya riga ya gajiya dangane da rufe al'aurarsa to sai ya riga ya sallat to shi ma dai ba sai ya sake ba tun da lokacin da ya salla abin da yake da iko a kansa kenan amma ita alƙibla to zai iya sakewa babu komai an gane ko wa ma'ada wajaha alhurrati duk abin da ba fuskan mace ba wa kaffa alhurrati duk abin da ba tafin hannun ɗaya mace ba to ya ji saturuhu ya waje ba a suturce shi in ana sallah kama fil aurati kamar yadda ya zan wajibi a rufe al'aura wayancan biyu su ɗaya an kai mata rangwame tafin hannu da fuskarta su ba za ta rufe su ba saboda tana yin sujuda da su amma duk sauran jikinta gaba ɗaya za ta rufe an gane ko? to wannan shine sai ce lakin sai dai lada kashfin lissadrin lokacin da gabanta ya fito fili au sha'ar ko gashin jikinta ya fito fili au tsarafin ko wani gefen jikinta ko hannunta to tu'idu fil waqati ta sake sallah in akwai lokaci almuqar wanda yake abin tabbatarwa shi ma in babu lokaci to sallar ta riga ta yi sai zan hukuncin ta kama hukuncin wanda ya gaza bin alƙibla ba wai mantawa ya ba wanda ya manta shi an ce ya sake amma wanda ya gajiya to a shi ba a cewa sai ya sake ko wanda ya gajiya dangane da rufe al'aura sai riga ya sallah to daga baya ba a cewa sai ya sake to haka ita ma wadda wani abu na jikinta ya bayyana ya fito fili to ya akwai lokaci ita kan za ta sake amma musahabi ne duka sakewan ho musahabi ne ba dole ba ne wa kullu i'adatin fil waqati fa hiya fadila duk sanda ka ji an ce in akwai lokaci a sake sallah to mayarwa din musahabi ne ko ba ka mayar ba ba komai sharɗu wujubiha sharuɗan wajabcin sallah annaka shine tsalkaka minad dami daga jinin al'ada bi qassatin da fitowar wasu ruwa farare auli juhufi ko bushewar mahaifa fa'alan ka sani sai ce falaƙaɓa babu rankawa gare ta ayyamahu kwanakin jinin nan ba ta rama sallah daidai ta rama azumi summa sannan daga cikin sharuɗan sallah sharuɗan wajabcin sallah sai mala ya ce dukhuli waqatiha wato shigar lokacinta fa'addiha ka bayar da sallan nan bihi a cikin lokaci hataman kuma a matsayin tilas a ƙulu nake gaya maka ala dole ne ka ba da sallah a cikin lokaci duk sallar da lokacinta bai batu haramun ne a ce a yi sallah a ciki an gane ko? ga magariba ta yi sunonin na da yawa da muna iya barin su ko a zuwa darasi na gaba sai a yi tambaya don akwai tambaya na'am tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh eh kun yi tabligi ai ba fatawa kun kai ba asali ku ba fatawa kun kai ba tabligi kun kai ko ba haka ba kun isar da saƙo kamar yadda kun kaji shi ko yawwa to wannan kenan eh saboda haka ba ku da laifi na'am yauwa kamin tambaya ƙarin bayani na tuna ita waccan matsala wanda ya tuna hadasi a fatawa ce ta yan zahiriya ita ta zo mai a kwakwalwa suke da wannan fahimta amma malikiya sun ce zai yi istikhilafi an gane yana cikin wurare guda goma sha ɗaya da zai yi istikhilafi shi liman amma da sharaɗi idan ya yi sauri yana tunawa bi mujarradin da ya tuna sai gaggawa ya jayo wanda zai ci gaba da ba su sallaɗi amma idan ya yi ɗan jinkiri kaɗan bayan ya tuna sai tsaya yana wani wasawasi da sauransu to wannan hassu ba su da sallah hatta a wurin malikiya ɗin an gane su da haka abinda an wajibi ga liman idan ya tuna da yana da hadasi to sai shi tsauri kashi ƙara komai na abin da ya shafi sallah komi kashe ƙara yana ƙara wani abu to su ma sallar su taro shi to anan ne za a ɗora su akan wancan hukunci ba zai istikhilafi ba kuma su ma sallar su ta lalace sai an dawo ƙasa amma in ya yi gaggawa ya sanar da su to hukuncin ɗaya ne da wanda hadisi ya rinjaye shi wanda hadisi ya rinjaye shi yana cikin sallah yauwa haka bambanci wanda shi mantawa ya kalli alƙibla da wanda shi kuma ba mantawa ya ba abin na ya fi ƙarfinsa saboda wani dalili eh ya gajiya to shi in ya riga ya sallah wanda ya gaza fuskanta alƙibla ba a ce ya sake ko akwai lokaci shi ba ma musabi ne ya sake ba amma shi wancan da ya manta fuskanta alƙibla sai bayan ya sallame to shi an so ya sake kamin fitar lokaci to wannan shi ne kamin mu tsayar da karatu saboda waccan magana da muka faɗa baya sai wannan ya zamo ƙarin bayani a kanta ni kake tambaya na'am ya yi mi? eh eh ba komai dama wajibi ai sallama farko ita an wajibi ta biyun ai kaga sunna ce eh ba komai dan ya miƙi ba dai an fi da sun ka jira sai ya gama biyun gaba ɗaya sai ka miƙi hakan shi yafi amma dan ya tashi a lokacin da ya ji lima ya sallama farko ko da bai ta bi ba babu wani abu sallah ta ba ta ɓaci ba alaikum don already dama an riga an sake shi tun da an riga an sake ba komai alaikum sa eh eh mm mm mm in to na ai maganar lima ita ake ɗauka ba maganar mamu ba saboda haka alƙaulu ƙaulul imam ba ruwanmu da mamu yanzu ba dai shi lima ya ce ga wada ya ba shi kenan shi mamu sai ya aje ya aje jansa yana yiwa yana da yana da ittirabus sam'i kila wani sauti ya shiga kunne ne sai ya ɗauka karatu na alhali ba karatu na ba haka za mu ƙaddara mai wannan shi ne alaikun salam eh eh eh Hmm. shi ne wasu ka ce tun da dama ka'idar suna kan wani ta bibbiye shi ne zai zira shi kuma ya ce a tuna da hudu dama kuma ga dama bayan a ya danganta in sahawu ya yi to dole sai ya yi sai ya yi ƙabliya in kuma a haka kawai ya gabare yau ya yi hudu kaga da niyya yi ba sahawu ya yi ba to nan ne za a ce ba sai ya yi ba wajibi ne a tantance amma in mantawa ya yi to bai cewa ya tun da ana yi to ai bai niyya ba inna mala amalu kuma bin niyya sai ai ba hudu ya niyya ba to labud da dole sai ya yi kabliya an bi shi sujuda eh eh eh
babu kuma shi da dama na bisa sanar ya tsinci sati masu tara amma shi ba ya cikin tsarin shi ba ya To, cikin an bi shi ba adiya tun da bai niyya ba kaga sawa ya yi to dama duk sanda aka samu sawo kuma sawon muhakkakun sawon eh, menene ziyaratun ko to dole sai ya yi ba'adiyya in na ba'adiyya ne ko kabliya ya yi kabliya yanzu ba ce zai ya to ai bai niyya ba ko ba haka ba to tun da bai niyya ba za a ba shi ladanta eh inda ya inda ya zauna inda ya zauna zama wanda ake kira zama ko da bai karanta ba ai karatun daban zaman daban to an bi shi ba adiya
ya sa wani a baka abin da mm sai ka kasance ya yi hukun mm ya ɗauki cewa ai shi tunda ana hukun yanzu bai yi madina mm to sai ya zama to an haɗa mai cewa ai ya dace ya sai da hukun kai a matsayin da nan mai bayan mm an samu baiwa a biyan ko imana kwarai ko zaka je ka yi shi da shi da bai ba shi a ciki sallah sallah dai tana nan sarkai sai san da ya gyara ta kai da ka sani sai ka je ka yi ba adiya ka kai ta batu ne wannan shi ta shafa kai babu ruwanka sai mi to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh